إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفسهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون آه mun kwana jiya inda ƙur'ani yake mana bayani cewa nan ladina amanu wallazina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo makka da Allah ya aiko shi ga mutanen makka da duk duniya gaba daya a ɓangaren aƙida ba a tsaya wasu kwane-kwane ba mubasharatan Allah ya kawo cewa la ilaha illallahu muhammadu rasulullahi ba wani Allah ko latu ko uzza ko wasu abubuwa duka nan ba abun bauta ba ne Allah shi ne abun bauta ba a tsaya kwana-kwana ba a aƙida kenan amma a ɓangaren abubuwa na adat na halin jama'a wanda an san ba zai yi a cire shi tashi ɗaya ba sai da ya zama bilmarahil marahil magana ake yi anan ya rasulullah yas'alunaka anil khamri wal maisir za su tambaye ka akan maganan giya da caca to nan ayoyin da suka sauka kan haramci na giya ɗaya bayan ɗaya sun zo ne sau hudu na farko sayidina umaru da kansa yana cewa allah ka mana bayani na giya bayani wanda zai warkar da mu wanda za mu daina shanta sai alkur'ani ya sauko wa minan nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhum sakran wa rizqan hasanan Allah ya ce daga cikin abubuwan da kuke tanadarwa na arziki akwai dabino da inabi kuna rike su rizqan hasanan da kuma sakran kayan maye da kuma arziki to kaga anan ba a haramta ta kai tsaye ba cewa aka yi tattakhizuna minhum sakran wa rizqan hasanan kaga shi rizq sai aka ce hasanan amma shi sakaran ba a ce sakaran hasanan ba amana a talmihi aka gwada muku baya da kyau kukan rike su kayan maye da kuma rizqan hasanan arziki mai amfani kaga anan wasu tunda suka ji wannan ayan su daga nan suka ce su sun daina shan giya aya na biyu shine wannan ayan yas'alunaka anil khamri wal yas'alunaka anil khamri wal maisir ya rasulallahi za su tambaye ka labarin giya da tata ka gaya musu gulfihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas a cikin wannan giya akwai zunubi mai karfi a wani kira'a gulfihi ma ismun kafirun akwai zunubi mai yawa wa manafi'u linnas kuma akwai abun akwai abu mai amfani ga mutane misali kamar yanda wani sahabi yake cewa idan muka sha giya mukan ji mu kaman sarakuna mukan ji mu kaman ba duk wani bakin ciki kamar da yadda aka sani duk mai shan kayan maye ya san cewa in ka tambaye shi dalilin shansa yana sha ne saboda ya kawar da bakin ciki ko yana sha ne saboda ya ji shi wani ka ji mutum ya ce ya hau sama an naɗa masa rawani irin wayannan abubuwan duka to shi ma shi ne amfanin wa ismu ma akbaru min naf'ihi ma to anan wasu ma sai suka ce mu ba za mu ƙara shan giya ba saboda ƙur'ani ya ce wa ismu ma akbaru min nafsihi ma kaga anan ma ba a ce cewa haramun bane kai tsaye a can gaba sai Allah sai wata rana Sa'ad bin Abi Waqqas ya kira sahabbai cikin gidansa yace su zo ya gayyace su zo su ci abinci da aka zo cin abinci aka ci abinci aka ci abinci sai aka fito da giya saboda ba wai an haramta ta bane kai tsaye aka fito da giya aka sha giya aka sha giya aka sha giya da aka tashi sai sallan mangariba yayi sai aka ce to shikenan musa wani ya tashi ya kira mana sallah ya ja mu sallah a cikin mayan sai aka tashi aka yi Allahu akbar mai sallah ya ɗibo fatiha lafiya kalau amma karatun sura ne fa sai aka samu matsala sai ya ce ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun wa antum abiduna ma a'bud wa ana abidun ma abattum wa antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliya din sai ya tittira duka la la la la la na cikin kuliya ayyuhal kafirun to a lokacin sai aya ta sauka ta ce ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna ya ku wa'inda kuka yi imani daga yau kar ku ƙara kusantan sallah la taqrabus salata kar ku kusanci sallah hatta ta'lamu ma taquluna har sai kun san abin da kuke faɗa tukunna kaga shi wannan da yazo ya cira lala din ai bai san me yake faɗa ba an ce la a'budu ma ta'budun kai kuma ka zo ka ce a'budu ma ta'budun to sai Allah ya ce latari ka samu dubu ɗaya ka samu dubu biyar ka samu miliyan ɗaya banda sai ihu da jin cewa mu wasu ne abinda zai faru da mutum kenan sai qur'ani ya ce fahal antum muntahun shin kun daina abinda muka sa muka sa ku sai sayyidina umar ya tashi da sauran sahabbai suka ce in haina in haina ya rasulullah in haina in haina ya rasulullah ba za mu ƙara shan wannan giya ba mukan daga yanzu mun daina sai daga nan ne aka watsar da giya daga nan sahabbai aka haramta ta ba su ƙara sha ba duk wanda ya fito ya je ya saura abin da ya saura a gida sai ya watsar da ita kaga anan zuwan annabi bai ce cewa to jama'a bari in bauta ma addinin ku gobe ku yi nawa ba saboda a samu kansu a'a tashi ɗaya aka ce la ilaha illallah ba kwane-kwane amma al'adan da rai ta saba da ita a hankali ake raba ta da shi ba tashi ɗaya ba ko kai ne ka saba da wani halin banza idan ka ce za ka hana kanka wannan halin a tashi ɗaya to kai ma ka yi wa kanka karya misali Allah ya jarrabe ka da kayan maye irin giya ko wiwi ko wani abin shaye-shaye ba wai za ka yi kanka tsaye ba ne ka ce daga yau ba zan ƙara shan abin nan ba a'a hanyoyi za ka sama ma kanka na rabuwa da irin abubuwan da kake in kana shan biyu ne a rana ko goma yi kokari ka dinga shan bakwai yi kokari ka gangaro biyar yi kokari ka gangaro biyu har ya zo ya zama kana kallo kana gaya wa ranka ba zan iya sha ba wannan shine ka kwaikwayi halin da Allah ya biyo ma muminai da shi daga tun farko aka ce a'a ga yanda za a yi ba za a sha ba wannan shine hukuncin giya an haramta ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da yake shan giya a nan duniya ya zama mudmin a kanta wato addicted ko yaushe yana shanta bai daina ba bai tuba ba to in ya je lahira ma ba zai sha na lahira ba sai sa alkur'ani da ya jero abubuwan da ake sha a lahira ya ce wa anharun min ma'in ghairi asmin wa anharun min labanin lam yataghayyar tamu wa anharun min khamrin lazzati sai ya ce lisharibina ga ita ce kadai aka ce lisharibina ga masu sha saboda an san wanda ya sha a duniya ba zai sha a lahira ba to anan wanda ya shata a nan duniya ba zai sha na lahira ba kuma abu ne da take wahalar da kwakwalwa abu ne da take sa ciwon hanta abu ne da take mummunan abu ne musulmin da ya kasance yana sha ya yi kokari ya daina shanta innamal khamr wal maisir wal ansabu wal yasalunaka anil khamr wal maisir قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما wato cutan cikinta ya fi amfanin da kuke rike da ita take muku da kuke cewa in kun sha kuna jin sarauta kuna jin kun fi kowa wa ismu ma garu min nafima wa yas'alunaka ma za yunfiquna ya rasulullahi za su tambaye ka menene za su cire ne a cikin dukiyarsu wa yas'alunaka ma za yunfiqun kul ka gaya musu al'afwa wato rara na kuɗin ziyada akan abin da suke da shi shi za su rabar shi za su cire su bawo mai bukata ba wai kawai kana da kuɗi zai maka amfani zai amfanar da kai iya hajarka da za ka yi sai ka ɗauki wannan kuɗin ka rabar to addini ya hana a'a ka duba menene bayan ka yi amfani da shi ya saura wannan wanda ya sauran Allah ya ce a ciki a ciki za ku cire ku bayar kaga a baya aka ce ai wa yasalunaka ma za yunfiqun a baya qur'ani ya je ya lissafa wa'inda za su bayar ya ce walil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibn sabil wa ma tafalu min khairin fa inna allaha bihi alim wanda za a cire kenan na kuɗi wanda muka ce amru bin al-jamuh ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam to anan alqur'ani yana maganan cewa bayarwa ne shi bayarwa wato Allah yana ta kwaɗayin mutum ya cire dukiyarsa ya bayar huzmin amwalihim sadakatan ya rasulallahi ka karbi sadaka ka karbi daga cikin dukiyarsu abinda za a rabawa mutane sai sa wasu malaman suka tafi anan kulil afwa anan az-zakatul mafruda wato zakkan da Allah ya bayar na cikin rukunan musulunci shine anan kulil afwa kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati la'allakum tatafakkarun kazalika haka ubangiji yake bayyana muku ayatihi kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi ubangiji haka yake wato bayyana muku ayoyin da ya turo annabi ya karanta muku la'allakum tatafakkarun ko za ku yi tunani akai saboda mu ne kadai al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam kana ji yanda Allah yake bibiyan mu yana gwada mana kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi haka ubangiji yake bin ku yana bayyana muku ayoyin shi la'allakum tatafakkarun ko za ku yi imani kar ya zama an ce muku ku bayar da zakka ku ki bayarwa da Allah cewa yayi duka ba wai afwan ba ka san al'afu malamai sun yi magana da yawa akai ziyada na kan kudin da yake kan naka ko kuma duk wani kuɗi da ya zama bayan ka cire ka samu riba a kai to a nan Allah ya ce ka cire ɗan kaɗan ka bayar ka je lahira ya baka mai yawa da sai sa a wani waje ƙur'ani yana cewa da an ce ku bayar ne gaba ɗaya da sai ku ki bayarwa sai sa ƙur'ani yana cewa wa minkum man yabkhal ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله هو الغني وأنتم الفقراء فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ina cewa ku bada arziki ku bada arziki kuna ki to da na ce ku bayar gaba ɗaya ne da sai ku ki bayarwa a ɗan hakan ma da na ce a bayar wa minkum man yabkhal akwai wanda in an ce ya bayar baya bayarwa amma bari in gaya muku wa man yabkhal duk wanda ya ƙi bayarwa ya yi mai ake ce mishi rowa ya ƙi bayarwa a inda ma ya falu an nasihi ya hana kansa ne ba Allah ya hana ba me yasa wallahu wal ghaniyu antumul fuqara ubangiji fa shine mai arziki shine mawadaci ku ne ba ku da shi ku ne ba ku da shi ya ayyuhan nasu ya ku mutane antumul fuqara ila Allah ku ne fa fakirai karka ga ina cewa ka bayar ka bayar ka bayar so nake yi in gwada ka in ga arzikin kan da na baka ka yadda daga waje na yake in ka yadda daga waje na yake zaka bayar wallahi gani antumul fuqara ba in tatawallau idan kuka ki ku bayar duk abin da nake cewa ku bayar din yastabdil qauman ghayrakum zan canza wasu mutane wato Allah yana so ya gwada maka arzikin sa kaga idan na ce ba da arziki ka ƙi bayarwa zan ce a'a ba ni na baka arzikin ba to zan kwace to shi kuma Allah yana so ya gwada maka kai da arzikin duka ni ne nawa ne ba wai arzikin zan kwace ba kai din ne zan canza in kawo wani ya bayar arzikin Allah kenan kai din da ka ki bayarwan fa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum zai canza wasu mutane wanda ba ku ba su in sun zo za su bayar dan haka karka ga kana bayarwa mahaifinmu yana gaya mana wani magana Allah ya ja kwanan shi ya saka mishi da alheri yana cewa karka ga kana cire kuɗi kana ba wa mutane ka yi tsammanin kuɗinka ne a'a kuɗinsu ne Allah ya bayar ta hannunka ka ba su duk ran da ka rike ka ki ba su sai Allah ya ce to dama ai kayan su ne nake so in ba su ka ki ka tare ka ki ka bayar bari in nemi wani in bashi ya ba su ba ba wayanka ba iyawanka ubangiji duk abin da kaga ya baka na mutane ne yana gaya mana yace in ka samu kuɗi ɗauka ka bayar in ba haka ba ka toshe saboda arzikin yana da yawa a wajen Allah yana so ya baka kai kuma ka rufe kuma ya taru to ya zai ƙara ba zai ƙara ba to shine Allah yake magana anan za su tambaye ka ya rasulullahi me za su cire wa yasalunaka ma za yunfiqun qul al'afu kadhalika sani shi Allah yubayyinu Allah lakum ayatihi la'allakum tatafakkarun yana bayyana muku ayoyinsa ne ko za ku yi tunani ko hankalta akai الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير قل إصلاح لهم خير فإن وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم آه قرآن ياتي لعلكم تتفكرون أي في الدنيا والآخرة wasu malamai suka ce a'a in zaka kaddamar da wannan sai ka ce fi umur fi umuri dunya wal akhirah saboda idan ka ce su yi tunani a duniya da lahira a duniya dai an yadda akwai tunani amma lahira in ka je an gama tunani bayan da za a yi ka je lahira ka ce wani mu yi tunani ya za a yi a nan duniya ne ake tunani sai malamai suka ce to tun da haka ne zai zama kenan fi umuri duniya wa fi umuri al'akira kamar yadda ibnu abbas ya kawo cewa babban maganan shine لعلكم تتفكرون في أمور الدنيا أنها فانية في أمور الآخرة في بقائها واتو kuyi tunani akan lamurorin duniya menene a cikin duniyan ne qur'ani yana bayyana muku ayoyinsa ba za ku ɗauka ba menene a cikin lahiran ne ana baka ayoyi da ba za ka ɗauka don ka yi amfani da shi a lahira ba saboda duniyan nan da kake gani fi duniya wal akhira idan ka ɗauko duniya ba abin da yake cikin ta sai shirme qur'ani yana cewa walad daru lakhiratu khairul lil ladina amanu wa kanu yattaqun gidan lahira ya fi fiye da yanda suke tsammani akan lamarin duniya fa inna dara lakhirata lahiyal haywanu law kanu ya'lamun rayuwar lahira ya fi rayuwar duniya da sun san me suke yi to a nan alkur'ani yana maganan cewa rayuwar duniyan nan dole ne mutane a dinga tunani a kanta abin cikinta ba wani alheri ne da shi ba in baka hada shi da na lahira ba idan ka ce iya abin duniya ne kaɗai ba ruwanka da lahira to ka shiga uku idan ka ce kai lahira ne ba ruwanka da duniya to ka bar arzikin Allah Qur'ani yana cewa ku nemi duniya wabtaghi fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya ka nemi abinda Allah ya baka na fi ma ataka Allahu ad-dar al-akhirata wa la tansa nasibaka min ad-dunya kar ka manta abinda kuma Allah yayi nasibinka ne a nan duniya amma kar ka dauke ta ka sa ta a zuciya ya zama ita ce hamminka gaba daya a'a ka tuno cewa duk zaman da kake yi a nan duniya rayuwankan gaba ɗaya da kake yi kwana biyu ne nawa ne za a yi in shekara hamsin aka baka shekara ashirin da biyar fa bacci kake yi idan shekara ɗari aka baka ka auna ka gani awa nawa kake yi idan ka biyu sannan in daɗi kake ji shekara nawa za ka kai in mata kyakkyawa ka aura shekara nawa za ku kai ka fara ganin muninta in dukiya aka baka shekara nawa za ka kai wannan dukiyar sai dai a fara kai ka asibiti da shi in ko me ka tara ko 'ya'yan ne ko ma me na duniya fitina ne Qur'ani yana cewa wato innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim da 'ya'yanku da dukiyanku duka fitina ne in kuna neman arziki to ku koma wajen Allah to shine anan Allah yake mana labari cewa fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka anil yatama za su tambaye ka ya rasulullahi akan maraya wannan aya ta sauka ne lokacin da a ayoyin alkur'ani ala hasabin malamai na tafsiri suna magana cewa lokacin da Allah ya sauka Allah ya saukar da aya cewa innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira duk wanda suke cin dukiyan marayu na zalunci zalunci dan da Allah bai sa cewa zulman ba anan duk wanda ya taba kwabo na maraya sai Allah ya kona shi amma sai Allah ya kawo cewa wanda yake cin dukiyan maraya ya hada dukiyansa kamar yadda ayan zai zo a nan gaba ya salunaka ya hada dukiyansa da na dukiyan marayan ya hada su ya ci to da wannan aya ta sauka wasu kuma suka ce a'a ai wannan ayan cikin suratul nisa'i na suratul baqara nan ta riga ta sauka to ba zai zama ba sai suka ce to suna gani kamar cikin suratul ayan cikin suratul isra'i da qur'ani yake magana cewa wala takulu amwalakum bainakum bil batil nisa'i kar ku ci wala takuluna amwal innama kar ku ci wato dukiyan maraya na zalunci Allah ya hana to sai da suka dawo gida da akan hada abincin maraya da abincin mutanen gida a ci akan hada dawakan maraya da dawakan mutanen gida a hau akan hada kudi da na maraya da na kowa a ci da wannan ayan ta sauka sai suka ce kai ina ai idan muka ci dukiyar marayan nan Allah zai kona mu dan haka mu yanzu idan maraya ya zo sai a dafa masa abincinsa daban sai a dafa abincin gida daban ko da za a yi aike ga dokinsa ba za a hau ba sai a hau na mutanen gida to sai qur'ani ya sauko yana cewa a'a yasalunaka anil yatama qul islahu lahum khair ai gyara a cikin su gyara su shine alheri wa in tukhalituhum fa ikwanukum da in kuka hadu da su kuka hada abincin su da abincinku fa ikwanukum ƴan uwanku ne ai ai ba wani abu bane kawai dai Allah baya so a ci dukiyan maraya ne innal ladina a can cikin suratul nisa'i qur'ani yana cewa wa man kana ganiyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf idan kana juya dukiyan maraya sai ya zamanto cewa kai baka da arziki amma babansa ya rasu an baka miliyan goma ka kula da ita sai ya zama cewa dukiyar nan kana ta kulawa da ita kana kulawa da ita kuma kai ba ka da arzikin da za ka ci ƙur'ani ya ce to ɗayan biyu ne idan ba ka ɗauman kana faƙiran in kai ba ka da arziki falyakul bil ma'ruf wa man kana ganiyan falyastafif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda yake da arziki ya sani cewa Allah ne zai biya ta kar ya taba ya ce a'a ina ta juya dukiyar maraya haka kawai a ce ni ba zan ci ba ko ina da kuɗi dole ni ma sai na taba dukiyar nan sai Allah ya ce a'a in kana da arziki zaka iya tabawa in kuma baka da in kana da arziki kar ka taba idan kuma baka da arziki to in zaka ci ka ci a hankali yanda Allah ya kawo ba wai ka rabu da maraya haka kawai ba a'a abinda Allah yake so maraya kar ya tashi ya gane baya da uba a society kaman karatun mu da muka yi jiya wa yas'alaka an yatama qul islahu lahum khair arzikin sa kai islahi akanta rayuwarsa islahi akanta dukiyarsa islahi akanta ma'ana yanda muka faɗa in ka ga maraya ka jawo shi shafa kansa ya labarinka me saboda kai ma gobe fa zaka mutu ka bar 'ya'yanka yanda zaka so a yi wa 'ya'yanka baka nan ka yi wa 'ya'yan wasu lokacin da kaga iyayensu ba su nan قل اسلام لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم وهذا منا اي با wani abu bane innama na hana ne sai sa a wani waje a cikin suratul nisa'i qur'ani yana cewa wala tutus sufaha amwalukum allati ja'ala Allahu lakum qiyama farzuquhum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa kaga anan a ka'ida abinda larabcin ya fa ikhwanukum yan uwanku ne duk abinda kuka hada a cikin lamarin zamantakewa ko kudin ku ku hada da nasu ko abincin ku ku hada da nasu ko dabbobin su ku hada da nasu fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih ubangiji shi ya san mai batawa da mai gyarawa karka ga cewa kana cin dukiyar maraya ba a sani ba in an baka miliyan ɗaya ne ya zama cewa kawai in ka ɗan samu lokaci ka ba shi kuɗi ka sa masa sabon riga don mutane a ce kai wane yana kula da dukiyar marayan na ka duba yadda yake sa kaya a'a uwar kuɗinsa ma kar ka taɓa in ka taɓa wallahu ya alamul mufsida minal muslih walau sha Allahu la'anatakum da ubangiji fa ya ga dama dan wannan arzikin da yace ku ci a cikin tamma da sai ya hana ku sai ya ce dolanka ne sai ka yi ya ɗaura muku mashakka a kai dolanka sai ka yi kuma ba za a ciyar da kai ba kuma ba za a biya kan ba ma amma Allah ya gyara muku ya ce cewa wa man kana ganiyan falyastafif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf walau sha Allah la'anatakum sani shi Allah inna Allah azizun mabuwayi ne hakimun mai hikima ne wannan ayoyi tunda muka ɗibo su suna karanta mana zamantakewa na mujtama'a na society ya zaka zauna da babanka wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibn sabil har an zo nan gashi ana maganan maraya ba wanda ya saura addini kuma bai yi magana akan shi ba akan wanda za a dinga zama zamantakewa saboda kar wani fitina ya tashi a tsakaninku wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih walau sha Allahu la'alatakum inna Allaha sanishi Allah al-azizu mabwayi ne al-hakimu mai hikima ne
ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم
Lale marhaban da watan Ramadan, watan albarka, watan da ake ‘yanta bayan Allah. Duba da wannan ne kamfanin Sight and Lifestyle da ke ginin rukunin gidaje na Queen Amina ke kai al'ummar musulmi murna. Tare da jaddadawa al'umma cewa tana nan tana ci gaba da sarrafa filayenta domin ɗaura gine-gine na zamani kamar yadda take yi a yanzu a bayan Hilltop da ke Mina. Ramadan Mubarak daga Queen Amina Sight and Lifestyle.
Ramadan wata ta alfarma watan ibada kira ga al'umma sarkake zuciya da bauta don wata da ba za mu sake ba.